بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake juyowa a zango na uku na wato a tattaunawanmu a gurguje cikin littafin ta'alimus sunna na Malam Abdul Qayyum As-Suhaibani Allah ya saka mishi alkhairi inda mala yake mana darussa game da muhimmantar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama ta a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 12 ga watan Shawwal shekara ta 1445 daidai da 21 ga watan Afrilu shekara ta 2024 daga wannan gari mai albarka na Dutsen Ma cikin jihar Katsina. wannan shine zango na uku kuma na ƙarshe insha Allah. Muna jin maganganu da malai yake kawo mana dangane da irin yadda magabata suke wato nan da nan suke ɗaukar mataki akan duk wanda ya musunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan tsaye in ya mata kayan kara su kuma za su mishi kayan ici ba sa daga kafa ba kuma sa ganin mutuncin duk wani wanda bai mutunta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su mayan mai da irin ma'aunin da ya auna za su mayan mashi alkairu bi aksara bi azama min kairi to za mu tashi maganar da malai yake faɗa daga shafi na 26 inda yake cewa وقال أبو السائب كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي كوي وني متن أما كرنت وكيع ابن الجراح wanda yake aiki da a ganina dan ra'ayi ne shi yace ash'uru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yaqulu abu hanifa ash'ara afwan ash'ara ne wannan ash'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yaqulu abu hanifata huwa muthla kusan mazama Imam Abu Hanifa ya samu tangarda sosai a wurin wasu malamai a farkon al'amari har ta kai ga al-Imam wannan Abdurrazzaq sanani a cikin musannaf ɗinsa sai da inda ake a ce kitabu salati kitabu zakati kitabu siyami da sauransu yana da kitabun raddi ala Abi Hanifa sai da yayi babi wajen 150 a cikin a cikin kitabu ce annabi ya ce kaza amma Abu Hanifa ya ce ba haka ba wani waje sai yayi kamar zai kama da wuta in ya fara balbali to a malama abu hanifa akwai ka'idoji da in suka saka su ko sun ga hadisi ba sa za su rufe idan suka wasu ce suna akan ka'idarsu to irin wannan ne al-ish'ar shine abin da ake madabba in za a je aikin haji da ita mutum za shi aikin haji zai tafi da dabbobi zai yi aikin haji da ake cima kirani kenan ko wala ta hali ƙuru sa kuma ta yi bulugal hadiyu mahilla zai shiga da dabba daga wajen harami to sukan je dabbobin da yawa sai a musu tabo a samu wata wuka ko aska sai a dan tsaga jikinsu jini ya fito duk wanda ya ga suna yawa a harami ya san waɗannan an riga an sadaukar da su ga Allah wannan abin annabi ya yi da kansa kuma an yi a gabansa zai taɓa aikin hajjin ban kwana amma a mazabin abu hanifa suka ce ba kyau yin hakan makaruhi ne saboda mai suka ce saboda musula ne wai jiwa dabba ciwo ne kuma gani wannan abin shi ne sai wani ya zo daga garin khurasan ko kuma yankin da suke aiki da mazhabin yana ta bambami cewa ai wannan abin ba kyau tare da cewa ba an ce annabi ya yi amma shi ce ai babu kyau kamar yadda a ce mutum annabi ya ce azumin shawwal musabi ne shi kuma ya ce a ba kyau irin ɗaya ne kwabo da kwabo irin wannan gangancin to shi ne sai malam waki'u ya ce ina ce maka annabi ya ce annabi ya yi kai kuma kana cewa wai abu hanifa ya ce wai mugunta ce ga dabba wa ƙalar rajulu innahu ƙadru ya an ibrahim nakhai annahu ƙala al-ish'aru musla sai aka ce ibrahim nakhai shi ma mutumin kufa ne shi ma ya ce ba kyau wannan musla din ish'ar din faƙala fara'aitu waki'an ghadiba ghadaban shadidan shi sai naga waki'u yayi fushi mai tsanani wa qala yace aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wai ina hankalinka yake ina ce maka annabi ya ce wa taqulu qala ibrahim kana cewa wani wai ibrahim ya faɗi sunan ibrahim din kamar wani gama garin mutum yace ma a haqqaka bi an tuhubasa ce ba abinda ba wanda ya cancanta a kama shi a kulle shi a gidan gyaran hali thumma la takhruju hatta tanza'a min qaulika haza ba za a sake ka ba sai ka tuba yace abin da ya kamata kawai shine a kama ka a kai ka a kulle ka a gidan yari kuma ka a sake ka sai ka tuba wa anil qurrazat al-abid qala hadithu abi muawiyah ad-darir inda harun ar-rashid bi hadith wannan wannan haddathani haddatha abu muawiyah ad-darir inda harun ar-rashid bi hadisi ihtajja adamu wa musa wannan yana gaskiya da sun suke karyatawa waɗannan ƴan ƴan ƴan ƴan ƴan ƴan zamani akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yana cikin bukhari da muslim cewa annabi adam sun gamu da annabi musa annabi musa ya tambayi adam ya ce kai ne adam ubanmu ya ce eh ni ne kai ne adam wanda Allah ya shigar da shi kai aljanna ya ce eh ni ne kai ne ka fito da mu kawo mu duniya muka sha wahala saboda an baka umarni baka ji ba yace ya za ka yi min wannan tuhumar akan abin da Allah ya riga ya kaddara tun kafin halicce ni annabi yace fa hajja adamu musa sai annabi adamu ya kure hujja annabi musa da magana kaddara to aka faɗi wannan magana sai wani mara arziki fa qala rajulun sharifun min wujuhi quraish sai wani mara arziki kawai sai ya ce fa aina laqiyahu to ana suka gamu zamaninsu ba ɗaya ba wancan ya mutu da shekara dubbai sannan aka haifi wannan wannan magana wace iri ce a ina suka gamu ai irin wannan suke kawo ko fagadiba harun rashid halifan yana zaune harun rashid sai ya fushi wa qala sai ya ce an nata wa saifa ya ce a kawo da duma da takobi zai kashe shi zai mai hukuncin kisa yana so ya yanka shi a cikin fada amma kan jini ya zuba a ƙasa ya zuba a cikin da duma na da shi ita ji a wurga ya ce zindiƙun ya ƙa'anu fil hadis ya ce wannan zindiƙi yana suka annabi fa ma za abu mu'awiya ta yi sakkinu mala abu mu'awiya ta dare wani malamin hadisi ne makahu shi ne ya dinga ba sarkin haƙuri ya ce al'aran kai ne da ya mai haƙuri tuba ake a madadin shi wa ya ƙulu badiratun ya amiran mu'min ya ce wallahi saɓin da bakai ina san shi mutumin kirki ne walam ya faham bai san abin da yake faɗa ba hatta sakara haka aka dinga roƙon sarkin nan Allah annabi fa Allah ya taimaka fushin shi yayi ƙasa yace to wallahi ka kuru amma da wurin zai yanka shi dan ya saba yanka irin su wannan labarin yana cikin tarihu Baghdad da littafin Sirr al-Amin Nubala kaga yanka ku ne kawai suke yawo a duniya kenan gas ragunan laye ne kawai suke yawo a duniya kamar yadda aka yanka Bishir ko Bishir al-Marrisi ba ka aka yanka shi ba a wannan mai sunan sarkin nan abdullahi ibn khalid ibn abdullahi kaisari khalid ibn abdullahi kaisari ranar sallah babba ya yanka wani zindiki da ake cimma bishu bishiru din na akwai wani malami da mai sunan shi ne malamin nan kuwa cikin malaman musulunci ya yi wani mafarki mai ban mamaki alasa da zan iya tunawa da na baku labarin mafarkin da zan iya tuna sunan malamin afuwan azzakira khalat ni ya salam gaskiya tsufa ya fara kama mafarkin yadda ya faru shine mutumin ya kwanta bacci nam yahaya zimmi yahaya azzimmi shine ya kwanta bacci wata rana ya ce yana kan hanya ne ma ya kwana a wani hotel ya kwanta bacci sai mafarki ya ga wata katuwa halitta mummuna ta tare mai gaba ihun da ya yi a mafarkin har sai da wasu da suke kusa da shi suka ce bayan an farka da asubahi ihun mai kake a cikin mafarkinka ya ba shi ne ba su labarin mafarkin yana na a cikin abin nan siru alamin lubala mafarkin ya kawo labarin shi ya ce ya mafarki ne da ya ga wannan ƙato halitta sai ya fara tasbihi yana tasbihi har girman halitta ya dinga raguwa sai kuma mutumin ya mishi magana ya ce saurara saurara ya ce ni ne iblis ko in ce shi ne iblis ko yace kai ne iblis ne da Allah ya la'ance ka yace kwarai shine yace to me ka zo yi anan yace ai na taho ne daga Bagadaza na je na nada wani babban komanda na wani halifa na yace wa ka je ka nada yace na je na nada bishiru ya jagoranci batar da mutane yace kai ko me ka gani a gun bishiru da ka je ka dashi yace saboda ya kawo wata barnar da ko ni na faɗa ba za a yadda ba amma ina fata tashi za a yadda shine mai alƙawli bi khalqil qur'an to wannan bishirin yanka shi aka sarki ya ga cewa tun da dai an an yi an yi da shi ya tuba yaki to gara kawai a yanka shi sai kuma zai yanka shi ranar sallah za ka ga mutane dama ga sanan suna yawa a gari waɗanda hukuncin su hukuncin yanka ne amma babu sarkin musulunci ne damu da cewa ya yanka su Allah ya kyauta ya ce a kawo takobi ya yanka shi wa an asimin marar rajulun ala zirrin ibn hubaishin wa huwa yu'adhdhinu wani mutum ya wuce ta gaban ziru ibn hubaish tabi'i ne cikin malaman cikin ɗaliban abin nan abdullahi dan mas'ud wa huwa yu'adhdhin yana kiran sallah fa qala ya aba maryam sai ce Allah shi gafarta malam kad kuntu kad kuntu ukrimuka an hadha yace haba malam ai ka fi karfin ladanci wato kan ladanci ana ganin wani aiki ne na mutane marasa galihu ko wanda suka hakura dan a kasar Borno mutum baya fara ladanci sai ya cire rai da zai arziki saboda an canfa an ce ladani baya arziki saboda bai da katabus kullun yana gaban masallaci yana jiran lokaci yaushe ne samu kuɗi alhalin kuma a musulunce wasu malamai suna ganin ladan ladan ya fi ladan liman saboda shi ladan yanzu cewa da yake jama'a a taho sallah to duk wanda ya taho zai samu ladan duk wanda ya taho saboda addallu alal khairi kafa'ili duk wanda ya zo ya sallah sai ya samu ladan ladan sai ya samu ladan jiyo shi da kai ka taho da ya ce hayi alal sala hayi alal fala ka jiyo ka taho to yana da ladanka duk bakin cikinka sannan kuma duk wata halitta mai rai da ta ji yana faɗan ashadu Allah ilaha illallah ranar alkiyama za ta shiga cikin masu kafa shaida gaban Allah cewa shi mumini ne zane da yake cewa da mutane sun san irin ladan da ke cikin ladanci da sahun farko da duk masallacin za a buɗe yadda ake rigima akan limanci sai an yi rigima akan ladanci za ka zamu da masallaci na wani alhaji wanda aka san cewa masallacin yana da abin da economic background akwai financial stability a masallacin sai an yi rigima za a ba liman so liman shine in charge of abin da din financial finances din go amma ladan za ka wani wani wani mara tunani ne kawai wani wanda bai san ciwon kanshi ba saboda sai ma an ta nema waye da ladanci a kuma satar da dama ba su da ainihin ladan sai wanda ya sauka kawai wanda bai san ciwon kashi bishi da zai kira ina na fahimta mutane suke fassarawa ina faɗa ne da harshen su ko da filosofin su ko to wai da ya ga wannan malamin na kiran sallah sai ya ce mishi ai kafi karfin haka ai kai babba ne sai ya ce mishi idan la ukallimuka kalimatan hatta talhaqa billahi ce ni zaka wannan cin mutuncin ina aikin lada ka ce kan nayi ce to ba zan ƙara magana da kai ba sai dai mu gaba a gaban Allah wa qala al-hakim samitu yani abubakar sabaghi wa huwa yukhatibu faqihan fa qala yana magana da wani malami sai ya ce mushi hadithuna an sulaiman ibn harb karantar da mu hadisan malam sulaiman dan harb fa qala lahu sai wancan yace da ana min haddathana ila mata haddathana wa akhbarana ce da Allah ku kyale mana hadisan nan ku ƴan naga hadisi sun ishe mu haka wannan kaga irin maganar su ne irin maganar mutanen mu nan ko fa qala ya haza ce kai mutumin banza lastu ashimu min kalamika ra'ihatal iman wannan magana taka bata kama da maganar mumini ba wala yahillu laka an tadkhula dari to ba ni baka kar ka ƙara shigowa gidana thumma hajarahu hatta mata ina mai cewa wai ya aure da ƴan shi da dan kalakatu yanzu ya zai to kaje da zaka sai ka tafi ka ce wani ashe ashe mutum banza ne kai ban sani ba ashe baka da imani ke kuma fito mu tafi in ta ki ta magaɗi ne mata shikenan ko ka je gun alƙali ya rabata da shi wa qala al-waqidi haddathani ibrahim ibn ja'far an abihi qala qala marwan ibn al-hakam huwa ala ala al-madinati wa indahu ibn yamin an-nadri marwan dan hakam kafin ya zama halifa na daula banu umayya yayi gwamna a madina to yana zaune da wani mutum mai suna ibnu yamin an-nadri sai ya ce qala kaifa qutila ibn al-ashraf sai ya tambaya ya ce wai me labarin yadda aka kashe ka'ab dan ashraf ka'ab dan ashraf wani shedanin bayahude ne a madina wanda ya matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata sai manzon Allah ya ce man yakfini ka'abar wa zai mini maganin ka'abu sai sahabi muhammadu dan maslama ya ce ya manzan Allah ni ne ya ce kuma ina da abokaina da za su taya na aiki na bai ce to kuje suka je suka rasa da za su yi da ka'abu ya suka rawa suka ce ya manzo Allah mun rasa yadda zamu yi da shi amma muna neman alfarma ka halasta mana ƙarya dan strategy na wannan aikin ce to na halasta mu sai suka je suka same shi suka shirya mai gadar zare suka ce to mun zo gunka dan attajiri ne mai kuɗi cikin masu faɗa a cikin yahudawa suka ce mun zo gunka ka taimake mu ka san mutumin namu suka ce suna yahu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya matsa mana da a kawo sadaka a kawo sadaka ce to ba mun gaya muku ba kun je kun shiga wani addini ga yanan duk rikice wa ya gaya muku ce to yanzu dai muna da bin shi a hankali wannan ita ce ta ƙarshe ka taimaka mana ka ba mu bashi ce ba zan ba ku bashi sai kun kawo collateral to me za mu kawo maka yace to ku kawo min makamanku suka ce makamai da yace su kawo matansu ko ƴaƴansu ko kaza ko kaza kai ga makamai sai suka yi mahada cewa rana kaza za mu kawo maka makamanmu kai kuma ka zo da kuɗin da zaka ba mu su kuma nan sun riga sun gama ɓoɓɓoye wurare da a ɓuya a wurare ya kwana a gun wata mata amaryar shi da zai fita cikin dare ta ce ina za ka je ce zan je wani business meeting ta ce ina jin ƙanshin jini bai gaya mata yadda zai je ba yana fitowa ya zo har suka ce mashi kai kana ƙanshi ina kai fito ne ya fi caya wata amarya ta ce daga cikin mata mafiya iya turare a madina sai muhammad dan maslama ya ce to dama ya gaya wa mutanen cewa da kun ji na ce kaza to kai ku sare kanshi sai da ya ƙanshi kansa ya shinshina ya ji ƙanshin turaren ya riƙe kan haka a kansa sai ya ce musu da Allah ya gama ku kawai suka sare kan suka naɗe kan abu suka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya murna ya musu addu'a ya sa musu albarka sai wannan gwamna yake tambayan wannan labarin sai wani mara mutunci a wajen sai ya ce kana gadara ai kisan da aka mai kisa ne na yaudara wa kana Muhammad ibn Maslama jalisu sahabin da ya wannan aikin yana zaune shaykhun kabirun a lokacin girma ya kama shi daya daga cikin sabon da suka sai da shekara 101 a duniya fa qala ya marwan ayaqdaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda yace kai marwan kai gwamna ka ji tsoron Allah yanzu kana ganin annabi za a ce wa yayi gadan yayi yaudara wallahi ma qatalnahu illa bi amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mu kashe ka'abu dan malik ba afwan ka'abu ashraf ba sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'yini wa iyyaka saqafu baitin illa illa almasjid yace na rantsa da Allah bazan ƙara zama inda kake ban ba masallaci bane wama anta ya ibn yamin wa amma anta ya ibn yamin da yaga cewa shi wannan gwamnan bai dauki mataki ba shine ya mishi wannan magana yace kai kuma dan yaminu falillahi alayya in aflattu wa qadirtu alayka in aflatta yace in ma ka tsira yau wa qadirtu alayka in na samu hali wa fi yadi sayfun ina da takobi illa da ratu bi ra'sa kace wallahi kai ma sai na kashe ka yace wallahi akwai akwai daukar fasa tsakanina da kai duk ran da na same ka wallahi jikinka zai ga maka lahira zaka kwara sahabi ne ji wannan an yi wannan magana ya dauki wannan matakin kamar yadda yake cikin asarin musulul Allah shatimin rasulullahi ibn taymiya وقال أبو عبد الله المؤذن كنت مع أبي شريح في طريق غرو هنيا ونغري فأتاه إنسان في بعد تلك الجبال فقال له إن امرأتي ولدا لستة أشهر sai aka zo aka kawo masa labari wani mutum ya ce Allah ga ta malam matata ta haihu bayan wata shida kamar yana zargin ɗaba na shi bane fa qala huwa waladuka ce ɗanka ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sau da annabi ya ce alwaladu lil firash mata aure idan ta haihu to ɗan namijinta ne in mijin bai yadda ba to sai dai a tafi matakin li'ani amma in dai mata aure ce to ɗan namijin fa'awa da ya ce to ni ai kwanakin ko watannin ba su kai ba ko kaza da kaza dama ina zargi faradda alaihi kazalika ya ce to annabi da ya ce alwaladu lil firash faƙalar rajulu ana la'akulu bai haɗa ce gaskiya ni ba zan iya aiki da wannan katun ba gaskiya ya mun nauyi faƙala inna hazal gazu sai abu shirahin abu abdullahi mu'az ya ce to to aiki fa ya gamu wannan fa anan zamu fara jihadi wa salla alaihi saifa kawai sai aka ji ya zare takobi fanka babna alaihi dan aka tattare shi wa qulna aka ce algata malam jahilu wannan ai jahili ne kakka biya mishi la yadri ma yaqul bai san me yake faɗi ba da haka dai suka tattare suka tattare suka hana ya kashe shi wa qala abul husaini at-tabsi samitu aba sa'id al-astarkhi yaqulu wa ja'ahu rajulun wa qala lahu wani mutum yazo ya ce masa ayajuzul istinja'u bil azami Allah gata malam ya halasta in yi tsarki da kashi qala la yace bai halasta ba qala walima shi me yasa bai halasta ba qala li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah yace huwa zadu ikhwanikum min aljinn nabiya sanda aljanu suka musulunta suka kawo mushi kuka game da abincin su da abincin dabbobin su sai yace to duk abinda mu mutane muka yanka dabbar da sunan Allah muka ci naman muka wurgar da kashin to in kun dauka da kun yi bismillah kuma za ku ga naman jiki ya dawo jikinsu sai ku ci saboda haka annabi ya hana a yi istinja da ƙashi ya ce kar ku ɓata wa 'yan umu aljanu da suke kewaye da madina nan abincinsu shi wannan taƙadarin sai ce to don me annabi zai faɗi haka faƙala lahu al'insu afdalu amil jin ci to algata malam aljanu da mutane suwa suka falala ƙala bari al'insu malamin ya ce mutane sun falala ƙala falima ya juzul insin ja'u bil ma'i ko zadul insan don me za a ce a musulunci ya halasta in kai bayan gari ko fitsari ka wanke da ruwa ruwa kuma shine guzurin abincin mutane in ka ce kashi guzurin abincin aljanu ne kashin dabbobi shine abincin dabbobin aljanu kasusuwan da mutane suka ci nama suka zubar shine abincin aljanu musulmai to shi kuma ruwa da aka ce a dinga a gurin shi yana ganin ai ruwa ana barnashin ana tsarki da shi shi kuma shine abin da mutane suke rayuwa akai kala yanzu kaga yana sunna annabi bai yi abin da ya kamata wajen balansin magana ba ko kala fanaza alaihi wa akhadha bi halaqi kawai sai ya tsalle ya danne shi ya shaƙe masa makogoro fa huwa ya quri ya zindiku yace kai zindiki kai mutumin banza to aridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ja da annabi ne waje ala ya khanaqahu ya kharaqahu ya kusa shaƙe shi har ya kashe shi falawla anni adraktuhu laqataltu mai labarin yace wallahi ba dan nayi riske shi naje na kama hannun malamin nan na zan shi wallahi da ya kashe shi auka ma kala ibn qayyim ka wannan a cikin madarij saliki qala ibn qayyim hal kana fi sahabati man idza sami'a nass rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aradahu shin ka taba jin labarin wani cikin sahabbai wanda zai ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kara magana shi da magana annabi bi qiyasihi da wani qiyasin sa aw zauqihi ko da dandanan halshen sa aw wajadihi ko da tunanin zuciyarsa aw aqalihi ko da hankalinsa aw siyasatihi ko da ra'ayinsa babu wanda yake aka cikin sahabbai wa hal kana qattu ahadun minhum yuqaddimu ala nassi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqalan shin a cikin sahabbai akwai wanda ke gabatar da wani zance na hankali akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama au qiyasan ko wata ka'ida au zauqan ko wani dandano au siyasatan ko wani ra'ayi au taqlida muqallidin ko ya bi ra'ayin wani abu abun koyin shi falaqad akramallahu a'yanahu a'yunahu wasanaha an tanzura ila wajhi man hadha haluhu au yakuna fi zamani Allah ya tsare su Allah ya girmama sahabbai har suka gama rayuwarsu ba su taba gani da idansu mutumin da yake irin wannan shine abinda ibnu abd izai yake faɗa a cikin sharaki ta dahawiya yake cewa idan ka ji an ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ko ya aikata ko ya inganta ya ga ana yi bai hana ba yace ka lissafa kanka kaman ɗaya daga cikin sahabbai da suka ji wannan magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin zaka ga cewa baka isa ba ka fara tunanin cewa ba za ka yi aiki da maganar ba har sai ka koma garinku ko anguwarku ko mazhabarku ko ɗariƙarku ka je ka tambayi malaminka ko shehinka ko limaminka sai in ya yarda sannan ka dawo ka yi aiki ba sabon zai fara wannan tunanin yace wallahi tallahi da ka gamu da Allah kana gwada maganar annabi da wani kafin ka karba sai in ta dace da maganar wancan din sannan karba yace wallahi gara ka game da shi kana aikata duk wani zunubi inda ba shirka bane wali an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khalal ishraki billahi yace khairun lahu min an yalqau ala hadhihi al gara a ce barawo ne kai ko mazinaci ko mashayi ko maci riba ko maci amana ko duk ko dan siyasa mai cutar da mutane ko me ya zanubin da zaka yi ya fiye maka sauki ba a ce halas bane ya fiye ma sauki a ce zanubinka shine a ce annabi ya ce ka ce ba za ka ba mutane suna suna daukan abin da sauki amma ka ji daga magana za ka gane abin nauyin shi wuce da ake zamani ka ji sahabbai ko tabi'ai ko malamai suna nema su yi kisan kai akan wannan abu mutum ya magana a tashi a danne shi a shaƙe shi a zaro wuka sarki ya ce a kawo takobi zai yanka mutum Allah ya kyauta wala kad hakama Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ala man qaddama hukmuhu ala nasir rasul bis sayfi wa qala hadha hukmi fi an samu wani mutum da aka faɗi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a shi ya da ra'ayi Umar yace aje a kashe mun shi hukunci na game da shi kenan fa ya Allah kaifa law ra'a ma ra'ayna ina da a ce Umar ya ga irin wannan abin da muke gani wa shahada ma bulina bihi a ce mutanen nan na farko sahabbai su Umar sun ga abin da mu Allah ya jarabce mu da shi na waɗannan mutan min taqdimi ra'ayi kulli fulanin wa fulanin gabatar da maganganun wane da wane ala qaulil ma'sumi alayhi salatu wassalam akan maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam domin in ai kamar yadda faɗa ran nan wanda ya ce da Qur'ani kadai yake aiki ƙarya yake ra'ayin shi yake bi domin a cikin alqur'ani ina ya samu a gina makaranta a ce sunanta kaza academy akwai wannan cikin alkurani a je a mata rijista da gwamnati a dauki malamai da principaloli da kaza ana biyan sa albashi duk wata ina ya samu wannan cikin alkurani babu wannan cikin alkurani ina ya samu a qur'ani ya karanta aya ya fassara ta da Hausa annabi ya fassara da Hausa tunda ya ce kwata kwata annabi bai fassara ba sai ya zama kamar rediyo kawai an sa mai ruku an sa kasar yana yana karanta tilawa kawai yana wucewa shi ne zahirin ya aiki da ƙwar'ani kawai tun da ya ce annabi kawai karantawa kada yake baya wani bayani shi ma bai halasta ya wani bayani ba amma yanzu kaga abin da yake zahiri shi ne ya ture annabi gefe shi yake fassara mutane tashi fassara yanzu ita ce abin aiki kenan ko mun gane waƙin abin da yake kenan ya tura annabi gefe ya zama shi ne mai bayanin abin da son zuciyar shi ya raya mai ya ce wa mu'adati manittaraha ra'ayahu da kuma yadda ake gaba da wanda ya tura ra'ayin ya ce abu hadisi mutum ya ce sai hadisi za a mutu sai duk a tare a mai gangan ko a yi ta yaƙan shi wa ƙaddama alaiha ƙaunin ma'asu wanda ya ce a mu ba za mu baga maganan mutane ba magana annabi za mu sai a ga wai shi kuma shi ne abin zargi shi ne abin a yaƙa shi ne abin a kafa kwamiti ko a kore shi a masallaci ko a hana shi aure ko a mai duk wata makarkashiya fallahu almusta'an wa huwa almu'id wa ilayhi almarja malan yace alkhatima nas'alullaha husnaha hadhihi nususul kitabi was sunnah jaliyya fi ta'lim as-sunnah ce ka dai ji nassoshin qur'ani da sunna ga sunan karara game da batu akan girmama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وهذا موقف السلف السلف الصحابة والتابعين ممن عارضها كاجي كما يد سكي معاملانتا سو سلف صحابي da tabi'ai kaje da suke mu'amalantan wanda yayi karo da ita tarafihil quwwata wal hazma kaji irin karfin azimar su da tashin hankalin da suke shiga wa shidda da tsananin da suka hukunta alaman badara minhu shay'un min fihi mu'aratu sunnah game da duk wanda suka ga yayi wani abu da ya saba wa sunna qala ibn al-qayyim lukayyim yake cewa kad kana salafu at-tayyib yashtaddu nakiruhum wa ghadabuhum ala man arada hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da tabi'ai sun kasance suna tsananta inkari suna tsananta fushi ga wanda yake suka ko yake karo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ra'ayin da ra'ayinsa au qiyasin ko ni qiyasinsa a istihsanin ko wani abu da yake ganin mai kyau ne au qauli ahadin minan nas ko yayi mu'aradan hadisi ya kawo maganan wani mutane wani mutum cikin mutane ka'inan man kana wa yajruna fa'ila zalika mun je da suke kaurace mai aikata haka wa yunkiruna ala man yudrabu lahu al-amsal a suna kuma inkari ga wanda da yake buga misalai wala yusawwibuna ghayra al-itiqa in qiyada lahu duk wanda zai ce yana da wani abu da zai faɗa na misalinsa ba sa yadda da duk wanda bai miƙa wuya ga sunna wa taslim ya sallama mata wa talaqi ya karbe ta bi sab'i wa ta'a wala yakhthuru bi qawbi qulubihim at-tawaqquf fi qubuli su a cikin mental makeup din su ba su yarda da cewa wai za a faɗi hadisi wani ya ce to kafin a karba a tsaya a yi tunani kafin a karba a tsaya a lissafa ba su yarda da wannan faqarin ayyuhal muslim baina mawqif as-salaf mimman arada sunna wa mawqif ahli hadha al-asr mimman istadha bi sunna istadha bi sunna tsaya kai comparing tsakanin matakin da sahabbai da tabi'ai suka dauka ga wanda ya saba wa sunna da matakin da a wannan zamanin namu ake dauka ga wanda ya saba wa sunna wa qabla zalika nzur ila qawli qawla ulaika thumma nzur qawla ahli hadha al-asr ka kalli maganar sahabbai da tabi'ai ga wanda ya saba wa sunna ka kalli ko maganar mutanen wannan zamanin amma ulaika faqad ra'aita wa amma haula'i fa khudh amsilatan ala istihza'i ka dai ji na sahabbai su ko mutanen wannan zamanin ga misalan abin da suke na daya radda ba'dhum haditha hadithan fa qila lahu innahu fi sayy muslim mutum ne za a gaya mai hadisi ya ce bai yadda ba sai a ce mashi kai yana fa cikin sai muslim faƙala da'ahu ta ta ƙadamik ce kai wurga shi wurgar da shi sashi ƙasar ƙafarka ba za mu yadda ba a ce mutum hadisi na cikin sai muslim ce ba ruwanmu da wani muslim mutane suna da wannan jura a wannan zamanin wa ya ƙulu ahaduhum bi kulli waqaha wani kuma da dukkan rashin darastawa da rashin kirki ta'alikan ala hadisi akan hadisin idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum nabi yace idan kuda ya fada akan abincin ɗayanku to ku dirmusa shi ku cire yana fadawa cikin wato abincinku da fuffuken da yake da cuta ɗayan kuma da magani hadisi ne sahihi hadisu zuba mun an fada mishi sai ya ce ana akhudhu bi qawli tabibil kafir wala akhudhu bi qawli rasul ce a gaskiya ni bazan iya daukan wannan magana ba anan amma a dai tambaya mai likitoci suka ce likitoci kafirai sun fiye mishi magana annabi haka aka samu zazzake irin wannan rashin mutuncin tun bayo haka abu rayya haka duk wani mai mai rena hadisi yana da matsala da wannan hadisi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake wannan magana a madina da yake yin ta in ka san madina ka san suna da al'adar yawan kudaje har yanzu nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar kuma wahayi ce daga Allah kudaje ba dama ka zama zaka ci abinci sun dinga zuwa ke sai annabi ya ba su wannan mafitar kuma Allah ne ya sanar shi kamar yadda muka san fadin Allah wa ma yamtiqu anil hawa in wa illa wahyu kuma yanzu a zamanance an yi bincike na kimiyya an tabbatar da haka abu yake amma wasu da a cikin wasu a cikin musulunci su ne kan gaba wajen kin hadisan kuma suna cewa su ma musulmai ne amma kuma arnan da suke girmamawan su kuma sun je sun yi bincike sun yi bincike a kimiyyace sun gano cewa haka ne cewa kuda akwai fuffuken shi guda da kullun yake dauke da cuta ɗayan kuma na dauke da triac yana dauke da antidote na wannan cutar kuma kullun in yazo sauka akan wani abu yakan sauka ne da bangaren hagun nashi amma wannan cewa shi musulmi ne ya cewa hindi bai yadda ba su ko sahabbai da annabi faɗa musu suka yadda suka ci gaba da aiki kawai wani kuma idan arada alhadisa al'akal faraddahu ma fara mai hadisi ya saba wa hankalin shi sai ya tunkuɗe shi hadisin azabar kabari sai ce bai yadda ba ya tunkuɗe hadisin ya juju wa majuju bai yadda ba ya saba wa hankalinsa hadisin ainihin wato dujal bai yadda ba ya saba wa hankalin shi hadisin fitowar rana daga daga yammacinta ƙarshen duniya bai yadda ba ya saba wa hankalinsa hadisi kaza bai yadda ba hadisi kaza duk hadisai ya ta tunkuɗe su wa in kana fi sahih al-bukhari ko da yana cikin sahih al-bukhari wa in kana fi sahih bukhari wala karama har ma yanzu ya zama gama garin abu da kusan kowa ya taba ji kowa ya taba jin wani na cewa shi bai yadda da cewa bukhari da muslim ingantattun littafai bane bai yadda ba ina jin kusan kowa ya taba jin wannan ko mai faɗan haka bai da riwaya hadisai kwaya ashirin da isnadinsu kai kwaya biyu ma bai da su ko kuma aka ce to zauna nuna mana ya aka bai inganta ba a ilmance dan kace bai inganta ba ya kamata ka ilmawa a ilmance ne kika ji cewa ai an ce dara kudani ma ai zaka ba dara kudani bane kai yanzu wani mutum banza ne fada ne kake nufi kar ka kawo mana magana dara kudani duk wanda ya tashi sai ya dauki magana da ibnu salahi ya fada ai ta ya kwankwana ta ibnu salahi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza magana ibnu salahi ya fada ai ba wannan ce kadai ba ibnu salahi yana kan gaba cikin wanda suka ce duk abin da ke cikin Bukhari da Muslim ingantacce ne al'umma sun karɓa ban da wasu ‘yan kalmomi kaɗan wanda wasu malamai suka yi musu intikadi me yasa ita wannan baka yadda ba amma kai da inda ya ce bai halasta a sake inganta hadisai ba waccan da ya ce hadisin Bukhari da Muslim ingantattu ne da shi da duk sauran malamai sun faɗa haka da duk wanda suka biyo bayan shi suka yi littafin shi sharhi ko talhisi ko suka mai da shi waƙe tun daga kan nawawi zuwa kan ibn da kekila aidi zuwa kan abin nan imamu zahabi zuwa kan ibn hajar zuwa kan suyuti zuwa kan zindin iraki da duk wanda suka biyo bayan ibn asalahi sun yarda da shi akan wannan magana ta ingancin bukhari da muslim duk da suka biyo bayan shi sun saba mishi akan magana hana ingantawa da rawatawa to kaga wanda ya fandare ita kun yarda wadda kuma ijma'in malamu sun ce ita kuma kusa mata to wani irin karatu ne ke na wannan aiki wannan karatu ne na yan jari bola ba karatun addini bane wannan na yan jari bola ne na yan gwangwan ne ko haka ake ci musa nan to saboda haka bukhari da muslim da sanka da kinka littafai ne ingantattu gani nan bari nan ba washe ce dukiya ta uban wani kuma wannan karan baran za ka yi ka gama sai dai ka mutu da bakin ciki musulmai ba za su fasa yadda da bukhari da muslim saboda wani dan tasha a cikin harkar ilimi ya zo ya faɗa wannan magana ba saboda wani dan haye ko wani baban bola ko wanda ba a san inda ya samo karatun shi mai tsutsotsi ba ya ce wai ba ingantattu bane ba za a daina karɓa ba za a ci gaba da karɓa ko magana ka shi kanshi dara kutsani da duk girman ilimin shi sai da aka bashi amsoshi duka akan wannan maganganun ba wai kuma ko ina da aka bashi amsa aka fi shi gaskiya ba amma dai sai da aka bashi amsoshi kuma shi magana yake akan hadisai ta fuskar isnadoji da illoli da wani surkulle irin nasu na malaman hadisi ba wai ƙaryata ma'anar yake yi ba su kuma waɗannan kawai abu ne za su ji ya saba wa ƙananan ƙwaƙwalan sai su ce kawai mai yadda ba idan malami ne a cikin malanta ana ɗaga mai kafa a mai kawaici kamar ibn hazmin ibn hazmin yana daga cikin wanda suke inkarin azabar kabari ana daga mashi kaba ana mai kawaici saboda malami ne amma idan wani dan dan takibe yayi ba za a mai wannan kawaicin za a iya a daddalla mashi mari za a iya a zane shi za a iya a tirke shi a ce sai ya fada in bai fada ba a sa yara su wuri suna mai ihu ana yawo da shi a gari irin da ake wa barayi din nan yan banga suke wa barayi amma wannan duk hukuma ce take yi fa ba individuals saboda haka hadisan bukhari da muslim mutum ya kiyayi gangancin wai shi bai da sun inganta ba sun inganta sun inganta sun inganta a laraga mai amfik ko kaso dole haka za ka ƙari su idan kuma kaje ba su inganta ba a zo a yi a ilmance irin da aka yi wancan na kano ya yi ta surutu ya yi ta cika baki ya dinga abin nan gadara da zance na rashin kunya sai da aka zo aka turke shi ya rasa da zai kowa ya gan shi tsirara haihuwar uwashi to duk wanda ya ce haka a zaune da shi a ce to nuna mana wani hadisi ne bai inganta ba a cikin bukhari yauwa ka ce hadisi ka zai to nuna mana a ilimin hadisi yadda aka bai inganta ba a san ranka ba ba kawai cewa ni ban yadda ba to kai asuwa kai zunubin jahilai kai asuwa ne kai ba za a ce kawai ka ba kai ne kai ba za a ce kai waye kai ba kai ne kai ma'ana kai gairul aƙil ne kai saboda haka jama'a mu kiyaye wannan haka za ya stabi wa haula ibi sunna wa yaskharuna haka za ka ji mutane suna izgili da sunna suna istidai fa ma mawqifu ahli zamanina minhum wa kayfa yu'amilunahu amma kuma mutanen da muke rayuwa da su a wannan zamanin ne kun suna cewa ahlus sunna ne su su irin abinda ahlus sunna suke a zamanin farko ya suke mu'amalarta su bil hajari wazzajari wal muqata'a shin suna kaurace musu suna jan kunnan su musu tankiya suna yanke zumunta da su la ba haka suke ba bal aktharu hum yumajjidunahu wa yu'azzimunahu su ake girmamawa wanda ya iya fada da sunna shi ake girmamawa wanda ya tinkarar sunna shi ake ba award a ce an bashi wata takardar yabo an bashi wani mukami an bashi wani babban masallaci an gayyace shi nan an gayyace shi can ittiba'an lil hawa wa tahkiman lir ra'yi ana bin san zuciya ana bin a gani na wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah alalin babu wanda yake bata kamar wanda yake bin san zuciyar shi ba da shari'a Allah wa qariktaru bi kasarati a'malihim wa shuhratihim inda nasu su kuma sun rudu da yawan ayyukansu da shahararsu a cikin mutane wana su anna min shuruti qabulil amalil iman sun manta cewa daga cikin sharuɗan karɓan aiki abin nan imani ya cikin sharuɗan karɓan ayyuka wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min wa huwa ish mu'min walisi zaw bi sunna naqidul lil imani yiwa sunna annabi izgili yana warware imani wa huwa natijul an adam ittiba'is kitabi was sunna kuma yana tasowa ne daga daga rashin bin alkur'ani da sunna ƙarya yake duk wanda yake karanta hadisi baya bin qur'ani in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda Allah ya kawo musu shari'a amma ba sa bi me suke bi adhan wal hawa an hawa hawa nafs Allah ya kawo shari'a cikin qur'ani da sunna sun kibi sai suna bin son zuciyarsu suna bin abin da ransu ya raya musu malam ya ƙara cewa ya ƙara kawo aya a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun ya salam wato qur'ani akwai hujja mala a cikin shi Allah ya ce shin baka ga wanda ya dauki son zuciyarsa ya mai da shi shine ubangijinsa ba abinda yake bi kawai abinda ran shi yake so saboda karen shi baya so a faɗi kaza ba zai yi ba Allah ya ce sai Allah ya ɓatar da shi a fisa yana sane Allah ya ɓame zuciyarsa da kunnensa Allah ya ɓatar da basirarsa ya sanya masa yana a idansa daga nan sai ya gama ba wanda zai ƙara faɗa mai shirya duk abin da ake faɗa ɗin nan ba zai yadda ba don kaga haka to wannan Allah ya riga ya ɓame zuciyarsa ne Allah ya ce afala tazakkaru shin ba za ku faɗa ku ba duk wanda kaga ana tabbadan waɗannan nasoshin ana tabbadan waɗannan hadisan ana wannan dabdala a cikin maganganun salaf ya ki bi to babu abin da ya hana shi bi illa cewa batacce ne wanda Allah ya riga ya halakar da shi Allah ka tsare mu daga halaka ya zo a cikin hadisi annabi ya ce sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqa al'umma ta za ta rabu zuwa gida 70 da wani abu a azamuha fitnatan ala ummati mafi matsala a cikinsu cikin al'ummata ƙaumun yuki sunan umura bi ra'ayi babu kaman masu faɗan magana da ra'ayinsu fa yi harrimunan halala abinda yake halas su haramta wa yi hallilunan harama abinda yake haram su halasta su ce ai babu inda aka ce a yi kaza da aka su sun daina ko kuma kaza da aka ce a yi su ba su yadda da inda aka ce a yi ba ba abinda suke ba kenan to a cikin duk 'yan bid'a cikin firƙoƙin bid'a babu masharanta kamar waɗannan su ne masu halasta aure fiye da hudu su ne masu halasta auren mutum ya auri mace ya auri ƴan'uwarta ko ƙanwarta ko kaza su ne masu haramta ranar an ce suna haramta sallar tahajjudi da sallar asham su ne masu da sallar jana'iza da salatin manzala sallallahu alaihi wasallam kaga duk abubuwa ne yanda suke a cikin addini sun ce a'a babu wasu yadda ba annabi ya ce babu masharranta a cikin mutane kamar su wa an umar bin khattabi annahu qala iyyakum wa ashabir ra'ayi umar ya ce ku guje ma yan agani na fa innahum a'da'us sunan maqiya sunna ne a ayatumul ahadithu an yafizuha an yafizuha hadisai sun gagare su saboda ilimin hadisi kamar da ake cewa innahu ilmul mazakir karatun mazaje ne ba na ragage ba ko mata maza da hadisan suka gagare su faƙalu bin ra'ayi sai suka dinga faɗin magana da son zuciyarsu fadallu wa adallu sai suka ɓata suka ɓatar kwatankwacin su kwatankwacin irin mutanen masu cewa musabaka ba kyau sallar dare su ce ai riya ce duk wanda ya kasa ya kasa surviving a makaranta da alkur'ani bai da hada ko ta izu biyu to zaka yana jin haushin alaramumi zaka ya tsane su yana ganin waɗannan kuma yana yawan tuhumar su da da da me sunan shi da ko dai riya ko suna nuna sun sani ko ƴan ƴan san a sani ina fatan mun gane yau zaka zaka dinga jin su zaka dinga kowa zaka ji wala ta'rifannahum tilalqu zaka ji su daga lahalin zancen su daga karin zancen su zaka gado su to tsanaci a cikin zuciyarsu da hasada da bakin ciki to ya kai ya falala ce wanda Allah ya so ya bashi ya bashi kai baka je ka nema a gurin Allah ya baka falala falala zai baka in wannan taga gare ka je ka nemi wata zalika fadla yuti man yasha eh وأنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه سيدنا علي yace da addini da a gani na ake yin shi shafa akan hufi da aka ce ayi da kasan ya kamata a shafa ba sama ba yace amma naga annabi na shafa sama kamar da yake cikin sunan abi daud wa na abdullahi ibn mas'ud qala innakum sat yace innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillahi za ku zo game da wasu mutane za su ce mu ɗan qur'ani zalla ne wa qad nabazuhu wara'a zuhurihim amma kuma haƙiƙanin al'amari sun yi watsi da qur'ani a bayan bayan su sai ce fa alaikum bil ilmi na horanku da ku bi ilimi wato qur'ani da hadisi wa iyyakum wattabaddu'i kar ku bid'a wa iyyakum wattanattu'i kar ku zafin kan addini babu ilimi wa iyyakum watta'ammuqi kar ku zama masu zurfafawa da wuce makadi da rawa wa alaikum bil atiq ku riko da addinin zamanin farko me annabi da sahabbai suka yi ku riko da shi waye yace wai ba a jana'iza bayan an yi wa sahabbai na wa jana'iza annabi ya musu da kanshi gudanar za ka yi kawo wannan labarin annabi ya zo an zo za a wannan jana'iza wani ma a ce annabi ne da kanshi ya shiga kabarin ya saka shi da kanshi ya ce ya Allah ka shaida wani na shaida cewa mumini ne har wani sahabi ana sai ce sai da ne fatan a ce ni da ni na mutu ma ba shi ba saboda abin da annabi na faɗa a kanshi annabi ya je jana'iza abin nan dan uwan shi Usman dan Maz'un har har shi ya saka dutse da kansa a wajen kan makwancin kabarin duk ba san wannan ba sai wani kawai a haife shi a karkara bai san komai ba bai san ko'ina ba ya ce wai bai yadda ba kuma sai mu biya mushi saboda mun fi shi wauta kenan mutu ya mutu kamar jaki ya mutu kenan aka tsarki shi a ji a turbina to a ina ya samo yin kabarin shi in ba za a yi sallar jana'iza ba to shi kabarin shi kuma yana ya karanta an ce a yi ya wata aya aka ce a yi kabari ai suna yin kabari ko to shi kabari yana aka karanta cewa ga yadda za a yi shi tuwa ce kawai ya ce shi ne wannan maganar waƙad na ba zuhuwa ra'a zuhuriyar sai waɗi da alƙur'ani a bayan bayansu waƙala bin batsa fa'atabiru ya ulil absar ya ku masu hankali da tunani ku faɗa ku fashatta na bai na haƙula il'uƙala a sadatul abraril akhyar akwai bambanci tsakanin mutanen farkon zamani masu hankali mai kyau malamai jagorori masu biyayya Allah zaɓaɓɓun nan allazina muli'at qulubuhum bil ghairati ala imani wanda zuciyarsu ke cike da kishin imaninsu washuhu ala adyanihim wanda suke da rowan barin addinin su ya lalace ba sa wasa da addinin su wa baina zamanin akwai mun tsakanin zamanin su da zamanin mu yanzu asbahana fihi mun wayi gari wa nasul muna rayuwa da wasu mutane nahnu minhum muna cikin su wa bayna zaharanayhim ga su muna ganin su suna ganin mu wa hadha abdullahi ibn mughaffal sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sayyidun min sadatihim yaqba'u rahimahu mun ji abdullahi dan mughaffal ya yanke zumunta wa yahjuru hamimahu ya raba gari da wani masoyinsa hina aradahu fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya saba wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa halafa aidan ala qati'atihi wa hijranihi ya rantse da Allah ba zai sake mu'amala da shi ba huwa ya alamu ma fi silatil al'aqrabina wa qati'atil ahalina bayan ya san abin da ke cikin sada zumunta na lada da abin da ke cikin yanke zumunta na zunubi amma ya zabe ya yanke zumunta saboda an saba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ubadah ibn samiti wa abu dardai sammahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakimu hadhihi al-umma haka abu dardai annabi ya kira shi da suna hakimul umma wa abu sa'idin duk waɗannan yaz'anuna an awtalihim sun yi kaura sun bar garuruwansu wayantaqiluna an buldanihim sun canza gari wayadhuruna al-hijrata li ikhwanihim sun kaurace wa mutanansu li ajali man arada haditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tawaqqafa an istima'i sunnati waɗannan mutanen sun bar gari gaba daya sun bar garin sun tashi sun tashi daga gari sun koma gefen gari saboda a garin ana karanta hadisi ba ba ba dau mataki ba ka tashi gaba ɗaya misali daga nan garin ka tashi gaba garin duka saboda an ɗauka mataki sai su koma gefe bayan gari su yi buka su zauna a can suna ibada kawai su kaɗai suna kuka suna nadama zaman su a cikin wannan mutane bayani ta shiri kai fa haluna inda Allah azza wa jalla wa nahnu nalqa ala zaygi fi sabahin wa masa'in yastahaduna bi ayati Allah wa yu'aniduna sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallama ha'idina anha wa mulhidina anha yace mun shiga uku mun lalace mu me matsayin mu a wurin Allah bayan gari ya waye yammaci ta yi a kasuwa a makaranta a ofis a anguwa muna gamuwa da 'yan kalakatu da 'yan ƙwar'ani zalla da 'yan zagin hadisi har ma mu gaisa har mu ce musu ina kwana har mu cinikayya da su har mu kwataka da su har mu surkutaka da su yace mu ya zamu ya muke ganin ya zamu da Allah muna rayuwa da su a gari daya muna muna ganin ba komai yace mun shiga uku mun lalace sallamana Allah wa iyyakum minaz zaygi waz zalal ya Allah ka kutar da mu da ku gaba daya daga tadewa da zamiya wannan duk maganan ibnu battari a cikin al-ibana wa idza kana ba'dul muntasibina ila ahli sunnati wal jamaa la yatawarra'u an tamjid as-sakhirina bis sunnati wa ta'dhibihim in ya zama akwai wani yana dangantuwa zuwa ga ahlus sunna yana dangantuwa zuwa ga izala ko salafiyya ko sunna ko wace kungiya amma baya jin tsoron ya dinga kururuta masu sukar sunna baya jin tsoron ya dinga girmama al'amarin yan kalakatu fa inna minal muntasibina kadhalika man waqa fi shay'in min as-sukhriya ko kuma a samu wani na cewa shi ahlus sunna ne shi ma ya fada cikin irin wannan barna yana ma zagin sunna akwai wanda har yanzu sunan su ahlus sunna amma an san su suna kin wasu sunnoni wazalika fi ma yusamma bis sunanil jibilliyya yana sukan wasu sunnoni kan wanda ake ce ma sunnoni ne ai na na ɗabi'a ne kai talati sha'ar fa idza ra'a shabban yahrusu ala zalika wa yutabbiquhu lamazahu wa gamazahu wa tahakkama bihi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana da gashi da yawa har yana sauka akan kafadarsa to idan wani yanzu ya ga wani balarabe ko mai irin gashin yana barin gashin shi haka sai dinga wai da Allah ji ba wai wai wai annabi yake koyi shi wai shi ne wai yana koyi da annabi kowa ya ga mishi wannan sunna ce yana mai izgili yana ma mutumin izgiri saboda ya gan shi yana abin da malamai suka ce hatta abinci ko da ranka baya so ko wata nau'i na sutura ko wani abin aka ce maka annabi yana yi kar ka sake ka ce kai baka so kamar misali zan ce annabi yana san nama akuya to amma ko wanda a ɗabi'ance bai san nama akuya asan mutumin da ya san nama akuya zai iya zama alaji zai iya yin amai to amma in haka ne ordinarily kana iya faɗa ka ce ni ba na cin nama akuya amma aka ce annabi na son naman akuya to a lokacin dole kai kai shiru karka ce ni ko ba na so annabi na son kabewa to ko da ra'ayin ka bai son fate-fate irin namu na zage zage mai kabewa to karka ce ba ka so in an faɗa sai sai kai shiru shine mutuncinka shine tsirarka a daidai lokacin da aka ce ga na annabi to dole kai shiru ko da al'adu ne shi sa Anas wata rana yake bada labarin matar to ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wata ‘ya cikin ‘ya'yan shi ta ce, kai wannan matan ta ba da mata wallahi, ya za a yi ina mace, in ce ina son namiji, Umar ya ce, ana sai ce, kin ci ƙane yake, ce gidanku da ce, ke ba ki da hankali ne? Wanda ta ce tana so duk duniya babu kamar shi, ta fi ki duniya da lahira, tana ta ƙaunaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ta shi ki ba waje mara mutunci, ya kore ta daga wurin. To haka in irin wannan, da zaran an ce annabi na son kaza, to yadda sabai suke sai su tirsasa wa zukatansu su so abu daga nan suke fara san shi haka ana sai ce na ga annabi na san ka baiwa na shiga santa wani ce na ga annabi na san kaza na shiga san kaza ta ga mai da ake so da zaran yanda an ce annabi na san kaza to ka shiga san abu shine shine tsirarka yace wala yadril miskinu annahu yaskharu min shay'in fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kake suka wani wanda yake barin gashi yana tara gashinsa yana gyara shi yana tsaftace shi in ka soke shi ka soki manzon Allah ne kai baka sani ba wa idza kana hadha riyabisu la yara mashru'iyata al-iqtida bi sunan al-jibiliyya kama huwa ra'ayu ba'd al-a'immatil ilm ba'd a'immatil ilm falyalam anna hadha la yubihu lahu al-istihza liman yara dhalika wa yaf'alu koda kana ganin ba dole bane sai an yi koyi da manzon Allah a sunnoninsa wanda suka shafi al'adarsa kamar yadda akwai malaman da suke faɗan haka a ilmance to amma bai halasta maka istizai da su liman yara zalika yaf'alu wa in kana qasduhu at-tawjih wal irshad fa babun naqash al-ilmi maftuh amma idan masala ce za ta tauna ilmance wannan kuma sai a tattauna an zo magana ta ilimi sai ai magana ta ilimi cewa ga abinda wani yace ga abinda wani yace amma karka iski wa akhtaru min haula'i man yaskharu bil af'al at-ta'budiyya to wanda yafi kuma wannan hadari shine wanda zai kalla aikin da annabi yake yi na ibada ya dinga mai izgi kaman sallar tarawi kaman kaman kaman ainihin wato sallar tahajjudi kaman jana'iza ibada ce kamar ainihin wato abin da ya shafi wasu hadisai da suka zo kaman kaman da na faɗa dazu situ shawwal wa in kana yace ka salati ila sutra ka tafsir thiyab kaman dan gale wando ila nisfi saq zuwa tsakiyar kafa wa ka salati ila sutra wa ghairi zalika وإني لأعجب من هؤلاء الذين تضيق صدورهم عندما يرون من يشهد في تطبيق السنة yace ina mamakin mutumin da wai zai dinga jin kunci a zuciyarsa dan ya ga wani mai alama sunna hatta wa in kana jibiliya ko da ko ta dabi'a ce fa inna man ya'malu biha lam yartakib muharraman wanda ke wannan fa ba haramun yayi ba wala makruhan ba makru yayi ba huwa alal aqallil ahwalin وهو على أقل الأحوال لم يخرج عن المباح tsanani a ce yayi halas kaga mai shan giya da taba da zina da tata bai baka haushi ba wake baka haushi shi mai dan galawa wanda mafi karanci a ce a ce a tsarin Najeriya yana da right din ya dan galawa dan shi babu inda aka hana a dokar Najeriya amma bai baka haushi ba sai kaga mai yawo tsirara bata baka haushi ba sai mai hijab kuma ka cewa kai musulmi ne falihaza tadiqu suduruhum inda ru'yati haula'i yace fali maza tadiqu suduruhum inda ru'yati haula'i wala tadiqu inda ru'yati ahlul bid'i wal ma'asi ayuriduna an yakunu kal ladina yaqtuluna ahlal islami wa yaqtuluna ahlal wa yaqtuluna wa yatrukuna al awthan shin suna so su zama ne ma kaman kaman masu kashe musulmai su bar kafirai kaman yan boko haram kaman yan kalakatu wanda suke kashe musulmai suke barin kafirai أيها الإخوة إن الاستيذاء بالسنة والسخرية آه بها نذير شر وأي شر gaskiya saboda Allah izgili da sunna da zaginta yace wallahi shu'umci ne mummuna alama ce wa qala abdurrahman abdullahi ibn ad-dailami balagani anna awwala dhahabi ad-dini tarku sunna yace an ba mu labarin cewa farkon lalacewa addini shine watsi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadhhabu ad-din sunnatan sunnatan kama yadhhabu al-hablu quwwatan quwwatan yace addini zai lalace wato sunna bayan sunna kamar yadda igiya take tafiya gaba bayan gaba yace fa'awudu fa'audatun nasi ila al-kitabi was sunnati ala fahmi sunna salafil umma dan haka lalle a dawo da mutane kan qur'ani da sunna da fahimtarsa a bisa tafarkin magabata wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf mashhure waƙannan da ake kawo wa qala abu hafsin amr ibn salama an-naisaburi al-haddad man lam yazin af'alahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bi kitabi was sunna wa lam yattahim khawatirahu wanda duk baya auna aikin sa da maganarsa a koda lokaci kowane lokaci da Qur'ani da sunna ya dinga tuhumar ra'ayinsa duk sanda ya faɗi ra'ayi tuhumar ra'ayin da kansa ya ce falata udduhu fi diwanin rijali wannan bai cikin mazaje na kwarai wanda da abin da ya ga dama yake baya aunawa da mai Allah ya ce mai annabi ya ce wa qala muhammad ibn abdul wahhab bi risalati na waqil islam malam muhammad abu wahhab yake fada yake cewa wa man abgada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kyamaci wani abu da annabi ya kawo walau amila bihi koda ya aikata kafara ya yarda ومن استهزا بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم duk wanda ya izgiri wani abu na addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aw thawabillahi aw iqabihi ko wani ladan da Allah yake bayarwa ko hukumar da Allah yake yi kafara shi ma yarda wa dalilu ala zalika qawlu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa yaqulu sulaiman ibn abdullah ibn muhammad ibn abdul wahhab yace malam sulaiman mai sharhin kitabut tauhid kenan mai taisir aziz hamid ko ya ce ajmal ulama wa ala kufri man fa'ala shay'an min dalika malamai sun yi ijma'i akan kafircin wanda ya aikata wani abu irin haka faman istahza billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafara walau hazilan lam yaqsid haqiqata listihza'i ijma'an ci duk wanda ya izgiri da wani abu a qur'ani ko sunna ko addinin Allah ko wani abu da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wasa ko da gaske ijma'in malamin musulunci wannan kafiri Zama ya kawo ƙarshen littafin nan zaka littafin ya dau zafi sai saboda aski ya zo gaban goshi ko zaka yake nasiha yake cewa ayyuhal muslimu innal amra khatirun jiddu khatirin al'amarin ne hadari ne hadarin kuma babba fa innakum law qarantum bainama qalahu dhalika ar-rajul fi gazwati tabuka wallazi sababuhu بسببه نزلت هذه الآية وبين ما يقول بعض المنتسبين للدعوة اليوم لوجدتم أن قول هؤلاء أعظم وأشد من قول أولئك yace kalla abin da waɗancan suka faɗa a yakin tabuka da suke cewa ai sahabban nan akwai wasu masu nauyin jiki ba za su iya jihadi ba shine ba aka ce musu sun yarda ya kwatanta wannan magana wanda maganar da wasu a yanzu suke faɗa kuma ana ce musu malamai ko shehinnai ko ustazai ko mafutiyai ko farfesoshi ko daftoci ko mai sunansu ake gaya musu ana kallon su kamar wasu mutane na arziki amma mutane ne na banza ana kallon su kamar mutanen kirki ba masu kirki bane wanda suke faɗan magana mummuna ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sai kun samu maganganun su sun fi na waɗancan muni ya sake cewa watin qala ibn batta fa wallahi fallaha allaha ikhwani ihdaru mujalasata man qadara man qadara isabatuhu alfitnata fazaga qalbu guje ma a a a a a guje ma zama da man man qaddara isabatu wanda aka kaddara shigan shi cikin wannan fitina fazaga qalbu zuciyar shi ta karkace wa aishatu basiratuhu kwakwalwarsa ta lalace wastahkamat lil batil nusratuhu ya kuma tara duk karfinsa dan taimakon barna duk dukiyarsa da tunaninsa da lokacinsa fa huwa yakhbatu fi ashwa yana ta fadi tashi wa ya'shu fi zulma yana ta kutsawa cikin duhu an yusibakum ma asaba ku guji zama da shi ku guji biye mishi ku guji sauraron sa ku guji makwabtaka da shi ku guji hulɗa da shi kar ku je bala'in da ya same shi ya same ku fafza'u ila maulakumul karim ku faɗa ku zuwa ga Allah majibincin ku fi ma amarakum bihi min da'awatihi abin da Allah ya umarce ku ku bi na kiran Allah wa khassakum alaihi min mas'alati fa qulu ku ce ku yawaita faɗin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kai wata wannan addu'a da ire-irenta wannan littafi ya kare gashi kuma na gaya muku malam ya rubuta littafin a shekarar hijira ta 1413 inda muna 45 shekara 32 kenan kaga fitina ashe ta jima kuma su ma a ƙasar makka daga jin wannan zancen zaka gane shi ma ya rayu da irin wannan fitinan to ga ta mu ma har yanzu tana ta mana abin nan wato tana ta mana a kansa tana yada mana kansa a cikin al'ummar ina ganin bari mu saurara anan wataƙila ko su ta'alikat ko su zantuttuka jauharin magana dai shine jama'a wannan ɗan ƙaramin bita ta ƙara har zika mu wajen fahimtar darajar sunna wanda kuma na jin insha Allah mun yi cibin wannan manufa zaka ji ka tashi alhalin kana ganin alkadarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi da girmanta so kuma zaka ji ka ji hujjojin da ke bata wannan daraja ka ji kuma hadarin da ke cikin saba mata da kuma yadda salaf suke mu'amalantar masu saba mata ya rage kuma sai mu je mu ci gaba da yada waɗannan alkhairan a samu wani ya fassara wannan da Hausa a samu wani ya yayyanka shi zuwa zantuka ƙanana wanda za su zama posting da za a dinga sassakawa a Facebook da Twitter da sauransu a samu wani ya je ya sake samu wani majalisi ya ƙara karantar da zancen a nan garin ko a wani garin a yada har ya shiga mutane kowa ya ji mu kuma da muke ɗaliban ilimi da masu karatu da bincike mu ƙara zufa bincike akwai littafai da yawa akwai zantuka da yawa saboda mun yi a takaice ne na rana guda inda za a mai karatu a faɗaɗa shi da abin zai wuce haka zai wuce da ake tsammani abinda muka faɗa Allah ya sa mashi albarka kurakurai ubangiji Allah ya gafarta mana ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da da sifofinka masu masu masu cika Allah ka taimake mu wajen yada addini na gaskiya Allah ka daura gaskiya akan ƙarya Allah ka kawo mana nasara akan addinin da muke na alkhairi wanda suka hada wannan zama ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi su da da su da mu gaba da muka muka saurara Allah ya sa mu amfana Allah ya ba mu lada mu da suna wanda yake ba mutane da suka hada alkhairi Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah